أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يوم الجمعة uku ga watan Muharram hijira ta 1445 wanda ya daidai da 21 ga watan bakwai miladiya ta 2023 wannan ma'alin ƙaunata tamu wato zauriyar shehinmu sheikh fana mazal radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah rahmatan wasi'a inda muke ci gaba da karatun littafin ashifa bi ta'arifi google mustafa sallallahu alaihi wa sallam wanda in Allah ya so za mu yi halaka ta 128 amince muna cikin kisimi na uku fasali na warko wanda ke bayani bisa kan abinda yake zuciya ta annabi take kudirce shi bi ma'ana akar ake abinda yakan iya kasancewa daga janibin annabi na daga kudirce-kudirce to mun zo har inda wani tafi yake cewa فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم مئة مرة وفي طريق في اليوم أكثر من سبعين مرة سبعين مرة yace in in aka ce to me ma'anar faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ana bayani ne bisa kan abinda ba ta yi wa ce annabi ya kudirce shi ana bayan irin wani abubuwan kamar yana su shaku ba zai taɓa yi wa ce annabi yana shakuwa shi ne ke bayani irin wanda yake cewa inna hu hadisi ya zo ma'aiki su suna cewa inna hu la yughanu ala kalbi inna hu yanda sha'ani yake da lamarin la yughanu ala kalbi ana yin wani irin rihi hausa zuciyata fa astaghfir Allah har sai na yi wa na yi nemi gafara na yi istighfari kullu yawmin mi'ata marra ko ta rana su dari wa fi tariqin a cikin wata hanya ta hadisin fil yawmi aksara min 70 marra a cikin yini guda ina yin yadda istighfari 70 to kamar an ce in ba ta yi wa a ce annabi ya aikata wani abin da bai dace ba in annabi baya zunubi in annabi baya kudurce wani abin da duk bai dace da shi ba to me wannan hadisin ke ni gashi ya ce ana mai wani irin rihi ana wani irin rihi a zuciyar shi har sai ya yi sigifari so ɗari wata ruwaya har so saba'in shi ne ce fa'azar an yaqa bi balika an yakuna hadha al-ghaynu waswasatar yace to ka kiyaye ka yi hatara karya abu ko a zuciyanka cewa wannan ghainun da kiya innahu la yughanu ala qalbi wannan rihin karka zaci cewa wai rihi ne na waswas aw raiban waqa fi qalbi sallallahu alaihi wasallam ko ko kaskaza cewa wani kokwanto ne yake abuwa yake darsuwa a zuciyar shi ya da mutu Allah tabbata gare shi bal bari dai aslu na ghaini fi hadha ma ya tagashal kalba wa yugabti asalin gainu a nan wurin shine abin da ke lullube zuciya ya rihe ta qala hu abu ubaida abu ubaidin shi ya wadi wannan shi manya manyan masana lugha yace abin da ake ni da gainu kenan wa asluhu min gaini samai asalin gainun wannan daga gaini ne na na sama wa huwa idbaqu da gaini aliya shine lullube yawan hazo da yake yi wa sama har zo ya lullube sama shine ake zaton gairu an wa qala gairuhu wani abdul abu ubaida yace wal ghairu shay'un yughashshi al-qalba wa la yughaffihi kull taghfiya shi ghairu wani abu ne wanda yake lullube zuciya amma baya riya ta dukkan rihewa kal ghain ar-raqiq alladhi ya'ridu fil hawa kamar dai hazo wanda ka sani wanda yake sassauka wanda yake bujirowa sama فلا يمنع ضوء الشمس كاغو نن بي هنا حسكن رانا وكذلك لا يفهم من الحديث انه يغان على قلبه 100 مرة haka ne ce kuma ba ta yi waye a fahimta a cikin hadisi cewa wai ana yi ana rufe zuciyar shi ne har so ɗari a waka tsara min sab'i na marratin ko ko hiya da a marratan ko ko hiya da marra saba'in kiliyomi a cikin yini guda izi laisa ya tabihi lafzuhu allazi zakarnahu domin lafazi wanda muka ambata na wannan riwayoyin guda biyu baya hukunta haka wa huwa aktharu riwayati kuma wa'annan shine mafi yawancin riwayoyi akwai riwaya ne kama da wannan amma wannan shine mafi yawancin yawancin riwayoyin da suka zo da wannan hadisi da wannan ma'ana wannan ma hada adadun lil istighfari wannan dai kawai adadi ne na istighfarin da yake darin na ko 70 la ni gani ba wai na rihin bane fa yakunu muradu bi hadha ladainu bi hadha ladaini isharatan ila ghafalati qalbi barantana balantana wai azati cewa abin ni da wannan rihin shine nuni ne zuwa wata gafala da take bijirowa zuciyarsa wa fatarati nafsihi koko a ce wata fatara ce da take bijirowa zuciyar shi a ce ta rishin zikiri wa sawiha wa sawiha da kuma rabkana ta an mudawa mata zikiri daga mudawa ma dawwama yin zikiri duka wannan ba ka ba wa mushahadatul haqqi ma kana sallallahu alaihi wasallam dusiya ilayhi min muqatat da kuma mushahada ta Allah duk bima kana sallallahu alaihi wasallam dufiya ilayhi min muqasatil bashar da abin da ya kasance an izo shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na daga gogayya da mutane wa siyasatul ummati da jagorancin al'umma wa mu'anatil ahli da kuma fama dai da iyali wa muqawamatil wali wal adwi da kuma fuskantar masoyi da makiya ko masoyi da maki wa maslahatin nafsi da kuma duk wani abin da ke gyara ke gyara zuciya wa kullifahu min wa kullifahu min abai adai risala da kuma abin da aka dora mai nauyin shi na daga bayar da nauyi na manzanci wa hamlil amanati da kuma dokar amana huwa fi kulli hadha shi ta'ati rabbihi wa ibadati khaliqihi shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukan waɗannan abubuwan da aka dora mai shi ta'ati rabbi yana cikin biyayya da'a ne ga ubangiji shi wa ibadatu rabbi khaliqi da kuma bauta wa malikin su kama ana so a ce wannan abubuwan da aka zana na gafala da rishin dawama zikiri da fatara da yake suke iya bujewa zuciya ka zuci cewa wannan shine gainu na yake ni duk da cewa abin da aka izo abubuwan da suke shiga ya kamata a ce da haka ne akwai abubuwan da ya kamata a ce za su yi shagaltar da annabi sallallahu alaihi wasallam har wannan abin ya same shi ne abubuwan da aka zana to su ma dukkan su wani abubuwan da aka zana na jagorancin al'umma kulawa da duk abin da ke gyara kai ne da iyali da masoya da makiya duk fuskanta su da duk abubuwan da aka zana nan dukkan su dai ƙarshen abu dai jin Allah ne da kuma bauta Allah su kansu wayannan to su ma wayannan ba su sa a ce sun gada wa abun gada mai abin da zai mantar da shi Allah wannan bai taso ba walakin sai dai lamma kana sallallahu alaihi wasallam arfa al khalqi inda Allah makanatan yayin da lokacin da ma'aji sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi dokakan halitta shi da dokakan halitta a wurin Allah a matsayi wa alahum darajatan kuma shine ne mafi dokakan darajar su wa tammahum bihi ma'rifatan kuma shine mafi cikan halitta sanin Allah وكانت حاله عند خلوصه عند خلوص قلبه وخلوع همه وتفرجه برده كما حالin shi kasance yayin tsabtace tsarkake zuciyar shi tsarkakan zuciyar shi da gohintan wata damuwar shi da kadai kadai takarsa da da ubangijin shi wa iqbali bi kulliyati alai da kuma fuskanta shi da baki ɗayan shi zuwa ga Allah wa maqamuhu hunalika da kuma matsayin shi a tanan kawana gaban ubangiji arfa'a arfa'u halaihi shine mafi ɗaukakan halayensa guda biyun nan ra'a sallallahu alaihi wasallam hala fataratihi anha wa shughlihi bi siwaha ghaddan min ali halihi wa khafdan min muqamihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga dan dan koma bayan saboda mufardan din suna da yawa ko ba an istiyabun ma'ana wa'ancan an waɗi wani hali wanda ke na kulawa da al'umma da isar da aike da shagaltuwa da abubuwan da yake na masoya ne da kuma makiya da kuma duk wani abubuwan da aka zana duka wa'ancan yace to kuma sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi ne mafi dokakan halitta shi ne mafi darajar bayi baki daya shi ne mafi sanin Allah a cikin halitta baki daya to yana da wannan wancan wani hali ne daban na fuskantar halitta kulawa da mutane da jagorancin jama'a da sauransu wani ɗaya ne da cikin ayyukansa aka aka aka mera shi duka wannan aka dunkule shi waje guda sannan akwai kuma lokacin da yake fuskantar ubangiji da ambato lokacin da yake keɓanta yake tatuwa yake samun tsarkaka dalilin munajati da ubangiji shi wannan shine hali na biyu to shine ce da wannan halin na biyu ya kasance a haka yake ra'a sallallahu alaihi wasallam hala fataratihi anha wa shughlihi bi siwaha sai ya ga lokacin da yake fatara daga bar wannan halin na biyu na a fuskantar ubangiji lokacin da yake fatara daga barin wannan halin wa shuguli bi siwa lokacin da kuma yake shagartuwa da wani wannan halin sai ya ganshi ya dauke shi raddan min ali min ali hali wani irin wani rimtsewa ce wani rihi ne daga madaukakin halin shi wa khafdan min maqami kuma wani kasa ne daga makamin shi saboda haka fastaghfara Allah min zalika sai yake neman gafaran Allah saboda wannan hada ula wujul hadis wannan shine in ake ula ɗaya daga cikin huskokin wannan hadisin kenan ko ko aula wujuhil hadisi wa asharuha shine mafi cancantan huskoki na ma'ana wannan hadisin kuma shine tace mafi shahararta وإلى معنى وإلى معنى أشرنا به ما لا كثير من الناس وعام حوله yace zuwa ma'ana wanda muka yi nuni gare shi wannan ma'ana kenan mala kasiru min nas biya daga cikin mutane suka karkata ma'ana suka karkata zuwa ga wannan ma'anar da aka faɗi wa hama haulahu faqaraba kuma suka yi kewaye suka suka kamar kai kawo dabara da wannan ma'anar dai faƙaraba sai ya yi ya kusanta walam yarid wa kad qarrabna ghani da ma'ana amma wannan ma'ana shi ba wai ba wai zauwa yayi ba aka rawaito aka ce haka haka haka abu yake wa kad qarrabna ghani da ma'ana yace amma mun kusanto da ma'anar shi wanda take alghami da mizri wa kashafna lil mustafidi muhayyahu mun yaye muhayyahu huskan wannan hadisin da mustafi daga mai neman fa'ida wa huwa mabniyun ala jawazi al-fatarati wal ghafalati wa sawi fi ghairi tariq al-balaghi alamata amma wannan abin ginawa ne abta halitta halittin samun fatara ko ko gafala ko ko rabkana amma fi ghairi tariq al-balaghi wai wannan a wannan ma'anar ta nuna cewa za a iya samun wata irin fatara za a iya samun wata gafala za a iya samun wata wani sahau raukana amma ba wa akan hanyar isan da aike ba alama ta yi a abta abin da zai zo gaba kota suna masu wani ra'ayi suna ganin zai iya wata irin abu kamar fatara za ta iya samu saboda wannan a a nemi gafara ko wata rabkana zai cewa dai kamar yadda suka yake nuna rabkana ce in mun fahimta kamar an rabu kana da ambatan Allah an shagaltu daga barin ambatan Allah saboda dalilin gudanar da wa'ansu na marashi ma na bin Allah to wannan ra'ayi yana nuna cewa kamar za a iya shagalta za a iya samun rankana za a iya samun fatara na ambatan Allah na saduwa da Allah dalilin waɗancan ayyukan amma shi ma suka ce wannan zai iya kasance amma in ba cikin halin isar da saƙo Allah bane a lokacin halin isar da saƙo Allah ba shi yiwa a samu wani kuskure ko mun kankana shi ba yiwa wannan ra'ayi ne shine na farko yace wa zabat ta'ibatu min arbab al-qulub wa mashayikhat mutasawwifa mimman qala bi tanzil nabi sallallahu alaihi wasallam an hadha jumlatan yace akwai wasu jama'a na daga abinda wannan ake musu arbabul qulubi ba abuta zuciya zuciya suna ce mutum hirabu kamar da kirabul manzil ma abucin gida ne ba wai ubangijin gida ba to arbabul qulubi ma abuta zuciya su wannan sun gane sun fahimci hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi مدغة إذا صلحت وصلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وهي القلب إذا cikin jikin mutum akwai wata tsoka wanda in ta gyaru duka jikin mutum ya gyaru in kuma a duka jikin mutum ya gyaru in kuma ta bace duka mutum ya bace ita ce zuciya to sun fahimci wannan sai suke kulawa da zuciya cikin dukkan yanayi na zuciya sun taro hankalinsu suna kulawa da zuciya dai sun ba da muhimmanci sosai su ake cewa arbabul qulub a wa mashayikhatul mutasawwifa kuma yace da wa'ansu shehunai na sufaye wa'anda mimman qala bi tamzin nabi sallallahu alaihi wasallam am hada jumlatan daga wa'anda su suka suka wata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkaka daga barin wannan baki daya babu zancen wani gafala ba zancen wani fatara ba zancen wani sahu dole bai taso ba wa'annan suwa ne ne wa'annan wani suke arbabul qulubi da kuma shehunne na sufai su sun kai cikin haka kuma wa'anda su ne wa ajallahu an yajuza alaihi fi halin sahun aw fataratu wa'annan mutanen su ne wa'anda cikin su akwai wa'anda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ya halitta a ce wai wani hali na sahu ko ko fatara ta same shi shine wa ajallahu ya girmama shi an ya jure daga a ce wai ya halitta a ya gare shi fi hali cikin wani hali ɗaya sahun wai rabkanwa au fatarsun ko ta fatara ta halitta a gare shi wannan ba sa gana haka ila anna wanda suka tsaye wanda suke gana haka sun tafi shine za ba za a ɗauko dan sai a juna ta da wannan wa za bat kenan wa'annan ɗaifa wannan jama'a sun tafi ila anna ma'anan hadis cikin cewa ma'anar wannan hadisin wato wannan hadisin ne da muka fara karanta innahu la yuqamu ala kalbisil yake ma'anar shi ma yuhimmu khatirahu wa yaqumu fikrahu min amr ummati abinda shine abinda ke saka damuwa ga tunanin shi kuma ya saka a damuwa dai da bakin ciki a tsananin shi daga cikin lamarin al'umma shi sallallahu alaihi wasallam li timami bihim saboda yanda yake ba su kulati yanda yake kulawa da su wa kasarati shafaqati alaihim da kuma yawan tausayin shi akan su al'umma saboda haka fa yastaghfiru lahum sai ne musu gafara ba wai kai shi yake nema ma wannan gafaran da ke wannan istighfarin da yake ba a sai ne musu gafara karu suka ce وقد يكون الغير هنا على قلبه السكينة kuma suka ce na wannan rihin da ake faɗi wanda ke kasancewa a bisa zuciyar shi yace yakan iya yakan iya kasancewa kar ya kunu yakan iya kasancewa kawai a nan wurin abin da ake ni da shi as-sakinatu ita ce nutsuwa ta tagashahu wanda take lullube shi bi kauli ta'ala saboda faɗa Allah madaukakin sarki da yake cewa fa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwar shi a gare shi wa yakunu istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam inda izhar lil ubudiyyati wal iftiqari to sai istighfarin istighfarin shi tare mutane ta bada gare shi yayin saukar wannan nutsuwar sakina wannan sai ya kasance izharan ne lil ubudiyyati dan bayyana bauta ce ga Allah wal iftiqari da kuma bukatuwa zuwa ƙarin wannan rahamar da nutsuwa wannan da aka aka zubo gare shi neman ƙarin sani da kuma nuna ƙasƙantar da kai da bauta shi maimakon ya samu wani matsayi ya yi ɗagawa ya ga yayi kowa ko ya a'a sai ya ƙara nuna ƙasƙantar da kai sai ya nemi sai ma istighfari ya ƙara samun matsayi sai ya nemi sai ya istighfari ya ƙasƙantar da kan shi ya kuma ya ƙara neman kuma nuna buƙatuwar shi zuwa ga Allah tabaraka ta'ala قال ابن عطاء ابن عطاء استغفاره وفعله هذا تعريف للأمة يعملهم على الاستغفار استغفار من زال صلى الله عليه وسلم ونن دكم ونن عيك الناشي نين استغفار ونن آه تعريف للأمة دن سند على الأمة يعملهم على الاستغفار يا دوكا أبسا استغفار معناه أنا سنياسو سما سداجي في استغفاري annabi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi yini shayi ibadi gari annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi kowa matsayi a wurin Allah zantan zuri ba bai taso ba ko da zai zuri ma a ce da ma a kaddar cewa wai zai zuri Allah ce ina fata laka fata mubina biyan shirka Allah ma ta kada min zambika ma ta akhara da ma za ka yi zunubin su abin da ya wuce da mai zuwa ma an yafe ma amma yana yin istighfari ɗari yana istighfari saba'in to kai mai zunubi ba ka kautawa nawa ya kamata ka rike aini to wannan kenan qala ghayruhu walin sa walin ibnu ata yace wa yastashiruna al-hadara wa la yarkanuna ila al-amn wannan hadisi ne yana yin shi ne saboda su sauran al'umma yastashiruna al-hadar su rika jin hattara da ya kamata su yi to ku diba da gani shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yana istighfari yana istighfar istighfarin nan ma'anar istighfari mutum yana neman laihi yayi laihi in kai laifi Allah zai kama ka da laihin nan yanda ya so duniya ko lahira kuma irin ta hanyar da ya ga dama ya bi to abin tsoro ne Allah abin tsoro ne wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana ba ku tsoro yana cewa ku yi hatara da shi Allah abin tsoro ne to irin wannan gashi har wanda ya kowa sanin Allah wanda ya kowa kusanci da Allah yana neman gafara Allah neman gafara Allah kamar kar Allah ya kama ni ma'anar shi kenan to kai ina kai kai ko gama gari kuma sauran wanda kai aikin ka ba ta ba Allah to wannan mutum yana aula to min ba ga aula ce kai kana jin wannan tsoron kana hataran wannan wala yarka nuna kuma dan kar su kasance suna karkata ilal amani zuwa amintuwa cewa aini a shi kenan ba amurka komi a ni shi kenan kamar na sha irin amintuwa daga kamun Allah kamun Allah ta barko ta'ala wa kad ya tamilu an takuna hadhihi al-ighalatu halata khashiyatin wa izamu wa izami tarsha tarsha qalbu yace yana yana iya daukan wannan igana wannan rihin wannan ya kasance halata khashiyatin wasu irin hali ne na jin tsoron Allah wa izamin na kuma hali ne na girmamawa ta sha kalbahu wadda take ruhe zuciyar shi sallallahu alaihi wasallam wa yastaghfiru yana irin sai nemi gafara a wannan lokacin shukran lillahi dan godiya ga Allah kawai wa mulazamatan li ubudati ubudiyati da kuma lazimtan abauta irin ta kaɗaita Allah ubudiyya kin nan dan wajen sufaye suna bambanta akwai ibada akwai ubudiyya akwai ubuda wani suna bambanta suna cewa ita ibada ibada ce ta gamgari ta kowa da kowa ubudiyya kuma ibada ce ta kasawa sannan ubuda kuma ibada ce ta kasutu da kasutu ibada ka bauta wa Allah irin gashi kana ganin kana bautan Allah tun yana bautan Allah kana kamar yadda kowa zai tashi ka je kai sallah ka yi kana gashi kana jiran sakamako kuma kana tsoron azaba kana mana kayi ta ne kayi ta ne don kwaɗayin a baka wani abu don gudun azaba wannan ibada ce matsayi wani shi'a ne shi kawai yana yin ne saboda amma amma malam bawashi na jiya ko ko ai ana sallah dan lada kenan shi saboda lada za a bashi da sallah ali ko an rawaito sai na ali radiyallahu ta'ala anhu karama ujo yana cewa al ibadatu ragabatan ibadatu tujar eh ibada saboda kwadayin abin da za a bani za a saboda na abota ma Allah wani hada ya sani aljanna dan abin kaza da abin kaza yace ibada ce mai kama da ta yan kasuwa an shi dan kasuwa da mun kawai ai kasuwanci ne abu ciniki ne gari in baka ka bani in jiri ba to kana ma mutum kamar kai kana ma Allah mu'amala ne ta kasuwanci kuma yace wa ibadatuhu rabatan ibadatul aziz yace bautan Allah ta saboda tsoro kuma ina yi ni ho bautan dan haka asan wuta dan haka amun hawa azaba ne to ita ko nan sunanta bauta ce ce ta bayi ba ta yaya ba saboda shi bawa yana wai bawa na dan adam yana mai biyayya ne saboda mai gidan shi kare in bai bai zai da kashi to kai ma saboda kar ka je Allah ya dake kan ya sama amma azaba sama da kake shine rabatan yace su ko wanda suke yi a dan Allah masu bauta ma Allah dan Allah wannan su ne ake ce musu ibadatul ahrar ita ita ce bauta ta ƴaƴa wanda ba bayi ba su ba bayi ba ne su ba mu'amala kasuwanci ba ne ba su sun gane Allah ya tantance ana bauta ma Allah dan Allah ya tantance abota mu to wannan su ne masu yin ubudiyya yin bautan Allah dan Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din abin aka wace mutane kawai su bauta Allah dan Allah tsarkake bauta ga Allah sannan ubuda ita ce marhala ta ƙarshe yadda ta kowar da shi kana bautawa Allah amma kana ganin kawai wannan baiwan ta Allah ce Allah ne ya yarda kake bauta mai kai ba kai babu komi naka a ciki kawai Allah ne ya sakara ka Allah ne ya sanya kake bauta mai ba ma ka ganin kai wani abu baka mai koyi ba yawa wallahi khalaqukum ma ta'maluna to wannan ita ce ubuda to wa mulazamatul ubudiyya kuma da mulazama ta bauta irin wannan ta tsarkake aiki ga Allah kama qala fi mulazamatil ibadati kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin lazimtar ibada da aka mai magana yace afala akunu abdan shakura shin bazan kasance bawa mai godiya ba hadisin da aka sani gurin mu Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana qiyamul layli daidai ne har tsawon shi kai suna kumburi ya ba duka wannan kana so duk wannan wahalar kake dora ma kanka bayan Allah ya gafarta ma da za a ci ma za ka yi laifi Allah ya gafarta ma abin da ya wuce da mai zauwa duka kai Allah ya gafarta ma da shi ne yake cewa to ni da aka ma haka ba zan kasance kun bawa mai godiya ba tunda mun haka afala akun a ni da aka gafarta ma duka baki da abin da ya wuce da ma mai tsawa da zan yi mazalimi duka na samu nan to fala a kuna ba zan kasance kuma bawa mai mai godiya ba to wannan suka ce wannan kenan wannan istighfari da yake wannan na godiya wannan ne a ya samu baiwa ne rihi ne na ghairu anwarin la ghairu akhiyarin injuwan sufa suna cewa rihi ne na hasasa kai ba rihi bane na ganin wa'ansu wannan bai kamata a gani ba a wala hadhihi alwujuh wujuh alakhira afta wannan huskokin na karshe yu'malu ma ruya fi ba'di hadha fi ba'di hadha alhadith ake daukan abin da aka rawaito a cikin sashen wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga gare shi ya ramu Allah tabbata gare shi riwaya ta gobe cewa innahu la yughanu ala qalbi fi yawmi akthara min 70 marratan marratan fastaghfirullah lalle sha'ani da lamarin ni ana rihi afsa zuciyata a yini ɗaya fiye da so saba'in sai in yi fa'astar surla sai in nemi gafar Allah. To, a wannan huskokin ne, na an gane ke na rihin. Rihi ne na samun matsayi da nutsuwa da hasassake, to, da aka yi wannan, kamar ni'ima ce bayan kowace ni'ima kamata waje ba ta yi ma ka gode wa Allah wannan ni'imar da aka mu to bayan wannan ni'imar ne yake godiya to irin haka ake wata shine sai to after wannan huskocin na karshe ake dokan wannan riwaya ita mai cewa sabanin wancan cewa inna la yughanu ala kalbi filiyoni ko a fasar shi wallahi kullu kullu yawmin mi'ata marra inna la yughanu ala kalbi fasar shi wallahi ana wani rihi a zuciyata sai nake neman gafaran Allah so ɗari ko ko sau saba'in shi ko ana ruwaya cewa yi a innahu la yughanu ala qalbi fi yawmi akthar min 70 marra rihim ne ake yi har so saba'in ke ko hiyar saba'in to amma ga irin rihim ma'ana shi fa in qulta fa ma ma'ana qawlihi ta'ala li muhammad sallallahu alaihi wasallam walau sha Allah la jama'ahum al huda fala takunanna min al jahilin yana ta waɗin ne in ka ce ga irin matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi matsayin shi irin matsayin annabawa baki ɗaya ba ta yi wasi wani abu wanda yake na rashin daidai ko da rashin sani to gashi Allah ta wata rana cewa walau sha Allahu da jama'a mallahu dai su mutane da Allah da ya so da ya hada su baki ɗaya kan shirya da ya shirye su baki ɗaya fala takunanna minal jahilin karka saki ma ka kasance daga cikin waɗanda suke jahiltan wannan sifan ta Allah cewa shine iko ne akan ya hada mutane baki ɗaya akan shari'a wa qawlihi kuma li nuhi haka nan ne ma'anan faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa annabi nuhu alaihi salam a tas'alani ne ko tas'alni ma laysa laka bi ilmun inni a yanzu ka an takuna min jahili kenan wala tas'alani ko ma laysa laka bi inni a yanzu ka an takuna min jahili a wata riwaya ko qira'a Allah ta warga zai cewa annabi nuhu karka saki ka saki ka tambaye ni abinda baka sani ba ka da sani akan shi karka tambaye ni abinda ba ka da sani akan shi inni a'izuka an takuna min al-jahili ina ni ina yi maka wa'azi ina maka gargadi da karka saki ka kasance daga cikin waɗanda suke jahiltan wannan sifan tawa yawwa fa'alam in ka ce ne ma'anan wannan wannan ayoyin guda biyu fa'alam sai ce ma kai sani annahu la yultafatu fi zalika ila qawli man qala fi ayati nabiyina sallallahu alaihi wasallam ba a waiwaye zuwa wanda ya fadi wanda ya fadi a cikin wannan dangance da wannan kenan a ila qawli man qala zuwa fadan ba a waiwaye zuwa fadan wanda yake fi ayati nabiyina a cikin ayan da suke yin manzon mu mukhadaba kenan ta farko kenan wanda suke cewa walau sha Allah la jama'al hudayb fala ta kunan nan minan ana nin kakka kakka wai zuwa mai fasar cewa la ta kunan nan min man ya jahalu annallaha law sha ala jama'a man ludi karka kasance daga cikin waɗanda suke jahiltan cewa Allah da ya so da ya tara da ya tara su afsa shari'a wa fi ayati nuhin kuma a cikin ayat annabi nuhu wala takunanna mimman yajhalu anna wa'dallahi haqq kada ka kasance cikin masu jahilin cewa alƙawalin Allah gaskiya ne ne kaulihi wa inna wa'adaka alhaqu saboda fadar sa kamun wannan ayin ya ce wa inna wa'adaka alhaqu izfi isbatu jahl bi sifati min sifati la domin an ta kake waiwai zuwa wannan ma'ana kaka ta haka kaka ta haka ake ni saboda cikin wannan akwai tabbatarwa ta jahilatan sifa daga cikin sifofin Allah mazalika la yajuzu ala al-anbiya shi ko wannan baya halitta a bisa annabawa ce sun jahilci wata sifa daga cikin sifofin Allah ba yiwa wal maqsudu abin ni wa'azuhum shine yi musu wa'azi Allah ya tashabbahu fi umurin bi simat jahili kar su annabawa su saki ma su yi kama su yi kamanceceniya a cikin lamuran su da sifofi na wanda suke jahilai kar ma su yi kama da jahilai kar ku yi kama da jahilai ba wai su su kan jahilai a'a su ana ana musu wa'azi ne kar su yi kama ma da su kama kala kamar da yace inni a'izuka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa annabi nuhu ni ina yi maka wa'azi wa laysa fi ayatin min hada dalilun ala kaunihim ala tilka sifa amma a cikin ayan nan babu wani dalili wanda ke nuni abusa kasance su suna akan wannan sifar allatina hahum an anil kauni al alaiha wanda Allah ya musu hani da su kasance akan ta fa kaifa wa ayatu nuhin qablaha ma laysa laka dinun balantana ma wai kaka aya ta wadda ta zo shi ko dangance da annabi nu gabanta ya zo ma laysa laka bi ilmu a abinda ya kasance baka da sani akan shi ai ai kisan da aka halakar da dan shi ne yake cewa qala rabbi inna bani min hadi wa inna dakal haqu wa anta wa anta qala rabbi in ha hakam hakimi qala rabbi inna bani min hadi wa inna dakal wa anta hakam hakimi qala ya nuh إنه ليس بذلك إنه عبد غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعيذك أن تكون من الجاهلين شيء شيء شيء ما ليس لك به فلا تسألني ما ليس لك به علم جوازو a cikin abin da shi aka hana shi aka ce kar ya tambayi abin da bai ya kasance bai da sani akan shi fahamlu ma ba'daha ala ma qabla aula dokan abin da ke zuwa bayan bayan ayan nan an abin da zo gabanin ta aula shine mafi cancanta shi ya dacewa li'anna misla hadha kar ya tashi ila izini domin irin wannan yana bukatuwa zuwa izini a ce kai tambaya a ka tambayi abinda ba ka da sani akan shi ba a sanar da kai ba abin to nema wannan ka sani sai an ba izini tukwana wa kar ta juzu ibahatu su'ali fi ibtida'an amma halittin yin wannan tambayar tun warko ma yana iya kasancewa yana iya yana iya halitta fanahu Allah an ya ta'alahu amma tsawa anu ilmahu sai Allah ya hana ya hana shi da ya tambayi abinda Allah ya nade sanin shi daga barin shi wa akannahu min ghaibi kuma wanda Allah ya koya shi a cikin daga daga gaibinsa mina sababil mujibi li halakirni wanda yake daga sababi dalilin wanda yake shine dalilin halakar ɗansa summa akmala Allah ta'ala ni'matahu alayhi bi ilami zalika sannan Allah ya cika ni'imarsa a gare shi Allah madauki sarki cika ni'imarsa afsa annabi nu da sanar da shi wannan dalilin amma ya sanya ma ya halakar da dan nashi sai sanar da shi bi kauli da Allah da faɗa Allah tabaraka ta'ala yake innahu laysa min halik innahu amalun ghayr salih cewa shi kinnan laysa min halika baya cikin yan gidanka baya cikin iyalanka innahu amalun ghayr salih domin shi amalun ghayr salih ma'ana suka ce zu amalin gairu salih ma'abucin aiki ne wanda yake ba nagari ba shi ma'abucin aiki ne lala aiki mara kyau ka hurci ke saboda haka baya tare da kai baya cikin yan gidanka mulla ali al-qari mai sharhi wal litan ashbaki cewa saboda haka su annabawa koda koda zuriyar su ne wanda ba mai jin tsoron Allah ba to baya cikin 'yan gidansu baya cikin iyalansu saboda haka yazo yace saboda haka yazo hadisi annabi sallallahu alaihi cewa ali kullu taqiy wanda suke alin gidana su ne duk wani mai jin tsoron Allah kamar wata ruwaya take cewa ana jaddu kullu taqiy wa bari'un min kulli wa bari'un min kulli shaqiy ni kakan duk wani mai jin tsoron Allah ne amma na ku fita duka wani matsiyaci to inna huwa amalun ghairu salih inna huwa amalin ghairu salih kenan ko ko ma'anar shi wanda zuwa a cikin wata riwaya ko qira'a ta kitai take ta inna huwa amala ghairu salih inna huwa amala maimakon amalun sai zuwa kan sifa ta fi'ili ya aikata aiki wanda ke mara kyau shine kafirci saboda haka baya cikin iyalan gidan saboda haka aka hidda shi daga cikin iyalan gidan shi kage dan shi ne amma da ba ba ranka bane ina da tabbata ne to ba cikin iyalanka saboda ni kai ga hanyar ka daban da tashi da yam haka ma'anahu makiyun kazalik malam maki ya haikato ma'ana shi kazalika umira nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hakan na aka umarci annabin sai da mutu Allah tabbata gare shi fil ayatul ukhra a cikin wata aya ta daban biltizami sabr da lazimtan hakuri ala iradi qaumi afsa kawai da kai na mutane shi an yi kaddi buga bakar duk kuzibar musulmin ka an yi kaddi buga bakar kuzibar musulmin ka barka fasawaru alama kuzibu wa ulu hatta atamna rasulullah to wannan aya kenan wani yukazzibu ka kai hakuri wani yukazzibu ka bakar kuzibar musulmin ka barka in sai kare ta kama in sun kare ta kama to ai an karyatar da manzanni wanda suka zo gabanin ka a fasabaru alama ku zigo uzu hatta a tabbata so nan suka yi ba su suka yi hakuri amsa abin da aka karyata su kuma aka yi musu izaya aka cuta musu hatta a tabbata so nan da taimakon Allah ya zo musu kuma nan nake cewa ko zalika sata an tantance na fakar shi da hausul lamun fi sama fi sama fata tun bi aya wannan haka Allah ne ya kasance ai ba za ka iya taka wani abin takawa ba tsani ka hau sama ko ko ka kutsa a cikin ƙasa ka zo musu da wata aya wadda za ta sa zo da mara gaskiya walau sha Allah da jama'a man da da Allah ya so da ya tara su akan shari'a baki ɗayan su wala ta kuma min jahilina shi ne cikin wata aya yace wala yukhrij wala yukhriju inda zalika a fa yuqaribu hal jahil ba za a fitar da shi ba yayin wannan har a kusantar da shi na hali na wanda ke mara shi sani da shiddati ta hasuri saboda tsaban yin da na sani na dama karka yi da na sani karka haka wannan shi ne kaddara ta ubangiji haka Allah ya sifanta haka Allah ya yi yana cikin sifofin Allah cewa waɗanda suka bauɗe su ga yadda za a musu su ne sifofi na azaba na ukuba na Allah za su bayyana kansu wanda kuma suka bi Allah suke imani su wanda sifofi na jalala wanda kuma sifofi na jamala sai su bayyana na ni'imtar da su da sauransu to wannan shine ake cewa ba za ta kuma yar jahili ne kan cikin wanda suke jahilta waɗannan sifofin na Allah shi Allah shine wa abucin jamala shine wa abucin jalala to su ne ake abin akahu abubakar bin fawrak ibn fawrak ya rawaito wannan abubakar bakar wanda shi na cikin wa'awan su kirga shi na cikin mujaddadai na karni na na na biyar kenan ko ya yi fati hijira tana da shi ɗari hudu da shida ne mata sannan karni na wannan na na na hudu dai tun da karni harkon karni na na biyar ne yau ba akwai wanda suka lissafi na cikin mujaddadin wannan karni a masanin tafsiri ne da ilmul kalam da ya littafai da usulul ya littafai kala kala sun yi ɗari wakila ma'anar khitabi li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka ce a wani kawai da suka ce a wannan ma duk ake faɗi a wannan maganan walau sha Allah la ja'alna anhu fala takuna min al-jahili kar kasance daga cikin marasa sani a ba da annabi ake ba sallallahu alaihi wasallam ma'anar khitabin shi annabi sallama ke ma magana amma ana nin al'umma sani ai fala takunu min al-jahili ku al'umma annabi sallallahu alaihi ku kasance daga cikin jahilai marasa sanin wannan sifofi hakahu abu muhammad maki malam abu muhammad maki shi ya hakaito wannan wa qala kuma shi maki yace misluhu fil qur'ani kathirun irin wannan a cikin qur'ani yana da yawa wanda annabi sallallahu alaihi shi yake magana amma ba da shi yake ba da al'umma shi yake فبهذا الفضل وجب القول باسمة الأنبياء to da wannan farala ce wanda cewa su annaba a cikin Qur'ani ma ba a musu magana da cewa su suna jahilta sifofin Allah ba a ba inda a cikin Qur'ani yake nuna cewa suna wani gafala ko rabkana ko shakku ko kokonto to da wannan ne wannan farala wannan fifikun ya wajaba da Allah ya musu a faɗa da cewa su ma'asumai ne tsararru ne katangagu ne daga su saba ma Allah su annawa baki da yawa yake waje ba aminu ba da nubuwati kasa wai su abin kebance abin tsarewa ne daga wannan abubuwan da bai dace ba bayan annabci a yanke su annabawa abin tsarewa ne bayan annabci ne bayan Allah ya zaɓe su ya ba su annabta to kuma ba su san kuma wani wani duk abin da bai dace ba bayan kulta فإذا قررت اسمته من هذا وأنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك فما معنى to wannan barin da gani ka a ce lokacin sallah a ce lokacin sallah ne lokacin sallah ne yanzu yi musamman ba akwai shayi guda kuma da a gaskiya gara makura ce saboda a sai ga koda ɗan karatun kaɗan ne na gani sai bayani kuma ya ja an ɗauki lokaci alhamdulillah ila da اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبقنا سيما سيدنا سيدنا عاجينا سرانك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم